هديه وسلم سنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sabuwa a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da yau ina jin sha takwas ne ko sha tara ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran wanda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta sha shida ga watan sha bakwai sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin muna matlu alwarakar ko usulun fiqh a wancan lokacin a ina muka tsaya za mu tafi al'amur ko ba da ce wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub kun san yawa cikin sai kuma kalama abubuwa guda ku samu abun makala da ku rika makala amma har guda uku sai su ne yi da yawa kuna son ku rika rikodin ku samu abun matsala a rukun amma ba haka ba sai ku ba da tsi mutum ya samu matsala abubuwa ba sai da yi والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الرجوع والصيغة الدالة عليه افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه wato wannan babi zai magana ne akan al'amr umarni domin shari'ar musulunci ta ginu akan abubuwa guda biyu abu na farko al'awamir abu na biyu annawabi al'awamir su ne dangi na umarni lafazin al'amru mufrad jam'insa shine al'awamir an gane ko ko da yake shi al'amur din yana daukan ma'ana guda biyu domin akwai al'amuru bi ma'ana ash-sha'nu al'amuru bi ma'ana ash-sha'n da kuma al'amuru bi ma'ana talab bi ma'ana at-talab neman yin wani abu lokacin da nace da kai kom هذا طلب مني لك بالقيام فكأنني طلبت منك أن تقوم وإذا قلت لك اجلس فهذا طلب للجلوس وإذا قلت اخرج فهذا طلب للخروج وإذا قلت ادخل فهذا طلب للدخول الأمر والذي لما أنا الطلب شيء أكل لك جمعي أكل الأوامر al'awamir suna da yawa kenan amma al'amur bi ma'anar sha'an shine ma'anar jam'in su shine al'umur wa ilin lahi turja al'umur kaga ku bambanci to da haka mu nan gurin yanzu muna magana ne akan al'amur bi ma'ana at-talab ba al'amur bi ma'ana ash-sha'an ba malamin usulu ba sa magana akan al'amur bi ma'ana ash-sha'an lokacin da suka ce al'amur suna nufin al'amur bi ma'ana at-talab wanda shi ne ake yin jam'in sa akan al'awamir amma al'amru ma na shu'ul bi ma'ana sha'an shi ne ake yin jam'in sa akan al'umur bi ma'ana ash-shu'ul malaka wal amru istida'a'ul fi'li idan an ce istida'a wato nema istida'a'ul fi'li neman aikata aiki neman ka aikata aiki an gane ku to shi lafazin alfi'il din wato abin da ake nufi da shi al-ijaz samarwa wato sai ya kunshi samar da aiki ko samar da zance lokacin da nace ikra alquran ka karanta alquran ikra din ne ibtida'a nema ne neman samar da ne alqira'a idan nace uzkurillaha ta'ala hada talabun zikr neman samar da zikiri idan nace sabbihillaha ta'ala wannan nema ne na ka samar da tasbihi to kaga da zikiri da karatun alqur'ani tasbihi dukkanin su ayyuka ne ko zantuka ne zantuka ne zantuka ne amma lokacin da nake salli wannan neman ka samar da ne sallah haka so neman ka samar da azumi haka idan nake hujja baitan lahul haram wannan neman ka ziyarci ɗakin Allah ne wanda da azumi da sallah da aikin hajji waɗannan kuma duk ne ne ayyuka da ce so da dama sukan ce alfi'il suna nufin zance da aiki dan kar wani ya fahimci abin da ake nufi aiki da ɗaya banda zance ina fatan kun fahimta domin yanzu ko da an ce yi sallah ai sallah din ta kunshi zance da ne aiki domin karatun alqur'ani zikiri tasbihi addu'a karatun tahiyya da'awul istighafi isti'aza basmala kabarbari duk waɗannan ne ne akawali akawali amma ruku'i sujada zama tsayuwa dagowa daga ruku'i daidaituwa bayan ka dago tafiya sujada zama bayan sujada sai duk waɗannan ne af'al ina fata an fahimta da haka idan suka ce fi'il ya su da dama yakan kunshi magana yakan kunshi kuma a da haka da manzo Allah ce innamal a'malu duniya wa inna ma li kulli imrin ma nawa sai wani yazo ce da sai to ai duk abinda da baki ake baya bukatar niyya karatu alqur'ani ba amal bane qawl لذلك لا يحتاج الى النية ذكر الله تعالى قول تسبيح الله تعالى قول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول كل هذا لا يفتقر الى النية لانه ليس داخلا في دائرة الاعمال والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الاعمال بالنيات لكن الوضوء والصلاة والصوم والحج وعيادة المريض والإنسان إلى الوالدين كل هذه أعمال ولذلك فهي تفتقر إلى النية فإذا قال لك قائل هذا الكلام فأنت ترد عليه بأنهم يقولون العمل والفعل في غالب الأحيان ويعنون به القول والفعل معا لا مجرد الفعل بعيدا عن القول لا مجرد العمل بعيدا عن القول إلى هذا كيف da haka da aka ce istida'ul fi'ili neman samarwa in ma samar da aiki in ma samar da wannan shine wato al'amru ke wannan istida'u din da me bil qawli ta hanyar magana ta hanyar lafazi lokacin da nake tsohu fa ka'anna li talabtu minka al-qiyam bi qawli qum wa idha qultu idris فإنني قد طلبت منك الجلوس بقولي اجلس يأتي بالقول دي فتر ده إشارة domin al'ishara la ta samma kawai mutumin da yake tsaye sai ne masa ishara da hannun haka mai nufi nufi amma wannan zai zama zance laisa huwa bi kalamu inna ma huwa ishara a wurin malaman usul fiqh wannan ba zance bane duk da malaman lugha suka dauki wannan a matsayin zance wadan malaman lugha malaman nahawa ba su da wannan zance bane ba amma malaman lugha ta larabci sukan dauki wannan a matsayin zance domin sukan ce zance shi ne duk abin da ya bada fa'ida سواء كان لفظا كان إشارة الإشارة باليد الإشارة بالفم الإشارة بالعين كل هذه أقوال عندهم أما أولم على أصول الفقه كو أولم على أنا بابا سيبني بقى dan haka istijaba din sai ya zanto bil qawli kaga la bil isharati kenan fa talabu bil isharati la yusamma amran la yusamma amran mimman huwa duna wanda ya nemi a yi aikin ya nemi yin aikin daga wanda yake dunahu bai kai shi matsayi ba kamar uba ya umarci ɗansa إذا قال الأمر الوالد اجلس فهذا يسمى أمرا لأن الولد لأن إذا قال الأب للولد اجلس وهذا يسمى أمرا لأن الأب أعلى منزلة من ابنه وإذا قال السيد لعبده اجلس فهذا أمر وذلك لأن السيد أعلى منزلة من عبده فكل ما صدر الاستدعاء ممن هو أعلى إلى من هو أسفل منه فهذا يسمى أمرا فهمتم هذا جيدا فكلما صدر استدعاء ممن هو أعلى إلى الذي دونه فهذا يسمى أمرا wato al'amru shine istida'ul fi'l bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub a bisa ga fuskar wajibci kenan wato na sama ya umarci na ƙasa da samar da ko zance ko aiki don nuna tilashi cewa sai ya yi haka wannan shine abin da ake kira da suna al'amru wato sun yi haka ne suka ce domin wanda zai ce wani yi kaza ɗaya daga cikin biyu ne wato shi afalaf afalaf yana gangarowa ne da ɗaya daga wurin ɗaya daga cikin mutane guda uku na farko mimman huwa a'ala na biyu ممن هو مساو na uku mimman huwa dunal ma'amur dunal amir kai wato wannan kamar uba ya umarci ɗa wannan ya zo ne al'amru umarni kenan wannan kuma kamar aboki ya umarci aboki shi ne ake kira al'intima kamar neman alfarma ne ai ba umarni suka ke ba wani zo ka raka na waje kaza mene ne nan neman alfarma ne wani da Allah da bamu ruwa a can gudun mene ne wannan neman alfarma ne amma idan ka dan ka ɗaya bamu ruwa a can me wannan umarni ne ina fata an fahimta amma idan ya zo sun man huwa dunal amir shi wanda ya nema din yana nema a wajen wanda ya fi shi to wannan ya zama du'a'un aw su'al du'a'un aw su'al roƙo kenan sallar ke zo ce da sarki ranka ne da Allah a bani kuloti kalmar a bani kuloti nema ne to amma wannan neman daga wa daga na ƙasa zuwa na sama to wannan ba a kiran shi da suna umarni dan bai sai ba da umarni ba a yin sai dai zanto menene su'al bawa ya roki ubangiji kamar fa'afu anna fi'il al-amr ne wannan waghfir lana fi'il al-amr ne warhamna a ƙarshe tansurna ala alqawmil kafirin duk waɗannan af'alul amr ne amma daga wa daga na kasa zuwa na sama to wannan sai zo mai kenan addu'a ba za a ci masa umarni ba dan dan adam bai sai wa Allah umarni ba to amma malam ne magana akan waɗannan guda biyun ba kawai sai ya dauki wancan tunda shi ne ya shafi abin da galibin malaman usulun fiqh suke magana kuma ta ce ke littafin kun gane istida'ul fi'li bil qawli ممن هو دونه على سبيل الوجوب wato neman samar da wani abu wannan abin magana ce ko aiki ta hanyar zance zance da ya kunshi lafazi mimman huwa dunahu daga wanda yake kasa da shi ya nemi hakan daga wurin na kasa da shi to wannan shi ne umarni ala sabil wujub bisa da fuskar wajibi to anan gurin ya masa tarihi da al'amuri ina fata an fahimta kowa yanzu ya gane al'amuru da an ce ma huwa al'amru inda al'usuliyyi الجواب يكون استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب kai cikakken ta'arifi istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub wannan shine ne al'amr kaga a cikin wannan ta'arifin kowace kalma ba haka kawai ta zo ba ko abin da suke nufi da ita an gane ku kaga istida'ul fi'li an kawo istida'ul fi'li domin kore ne domin istida'ul tark domin da nake la taqum wannan ne ba da shi ba amma neman mai karka aikata la tajlis karka zauna wato na nemi karka aikata ne amma da nake ijlis na nemi mai ka zauna ne idan nace uzkurillah na nemi ka ambaci ubangiji la tazkurillah na nemi kada ka yi to kaga istija'ul fi'li neman aiwatarwa ne an ce istija'ul fi'li ne ne istija'ul tarki wanda shi nan gaba za mu magana sa shine annahawi kenan dan shine zai zama kishiyar al'am istija'ul fi'li domin a bambanci shi da istija'ul tark sai aka ce bil qawli domin a nisantar da ne domin a yukurj al-ishara yukurj al-ishara wannan bil qawli ya fitar mana da me al-ishara istida'u al-fi'l bil qawli mimman huwa dunahu mimman huwa dunahu wannan ya fitar da ne akhraj al-mutawi wa man huwa أعلى من الآمر مثاله أخرج المساوي ومن هو أعلى من الآمر ina fata ku fahimta sai kuma yace ala sabil wujub ala sabil al wujub to wannan zai fitar mana da ne akhraja al istihbab والإباحة ina fata an fahimta akhraj al-istihbaba wal ibaha wato ya nuna tunda aka ce ala sajil wujub ya nuna abin ba mustahabi bane ba kuma mubahi bane ba wato kowace kalma da malamai za su sa ko shakka babu tana da tsada a inda aka sa ta kuma tana da muhimmanci mutum ya fahimce ta dan idan ka gane abu sai ka gane me kishiyarsa domin duk wanda ba iya gane abu da kishiyarsa to yana da matsala sosai sosai ilimi shine ka gane abu da kishiyarsa sai da yan an ce mana yi mana bayanin kaza da ka faɗi shi sai ka kawo shi da lafazan da kishiyarsa ba zai shiga cikin sa ba amma yi mana bayanin abu kaza sai ka kawo shi da lafazan da ya iya kunsar kishiyarsa to baka fahimci wannan abun ba hakikanin fahimta sai ce wasiyatu dallatu alayhi if'al wasiyatu dallatu alayhi if'al sigar da take nuna shi fi'ili shi wato abin nan al'amru domin alaihi anan bamiri yana kuma zuwa ga mai al'amr ita ce sigar ifa'al wa hiya inda al-itlaq wa at-tajarrud على القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه wato abubuwa ne guda uku abu na farko ta'riful amr mun riga mun gama da ta'riful amri wanda shine muka ce istida'ul fi'li ila kaza kaza kaza ila akhirih ko ba ka ba abu na biyu as-sighatu الصيغة الدالة عليه الصيغة الدالة على الأمر أبو نأكو ما يقتضيه الأمر ma yaqtadihi al-amr mun gaba da abu na farko shine ta'rif al-amr a cikin istijawul fi'li bil qawl mimman huwa dunahu ala sabil wujub yanzu sai abu na biyu shine ne as-sigatu dallatu alayhi sigar da take nuna al'amru shine ce ita ce sigar ifa'al abin da yake nufi da ifa'al ba wai ka kawo kalmar da za ta shiga wazanin ifa'al ba kamar izhab kaga ta shiga wazanin ifa'al haka iqra ta shiga wazanin ifa'al ba wannan ta yake nufi ba abin da yake nufi da sigar ifa'al dukkan fi'ili amri dukkan fi'ili amri dukkan siga ta fi'ili amri domin cikin siga ta fi'ili amri akwai wanda yake na shiga cikin wazanin if'al akwai wanda ba zai shiga ba sai dai uf'ul kamar uskur udkur ina fata an fahimta uqud da sauransu sannan akwai fi'ili amri din da mutum ɗaya ka umarta lokacin da kake izhab iqra akwai wanda kuma mace ce guda ɗaya ka umarta izhabi iqra'i akwai kuma wanda mutane guda biyu ne izhaba iqra'a ijlisa ukhruja udkhula akwai kuma wanda majmu'a min al-dhukur ne izhabu iqra'u ijlisu ukhruju udkhulu akwai kuma wanda yake majmu'a min an-nisa izhabna iqra'na ijlisna dukkan su wannan sai da iko al-dannan ta shafe su ina fatan kun fahimta kar wani ya dauka ko abin da ake nufi da shi ga tafi na amri shine dukkan wani fi'ili ma amri wanda aka umarci mutum ɗaya namiji ya shafi dukkan wata shiga ta fi'il al-amri sawa ma kana minha ala wazni if'al aw ma kana ala wazni uf'al sawa ma kana al-maqsud minhu amrun wahid aw ma kana al-maqsud minhu amru al-mufrada al-mu'annatha aw li-ithnayn aw li-jama'a min adh-dhukur aw li-jama'a min al-inath shine ke nufi wasigatu dallatu alaihi if'al wato duk inda muka ga fi'ili amri cikin qur'ani ko hadisi to ya ya shafi mai umarni ke sawa mutum da aka umarta mutum biyu ne uku ne mace ce namiji ne jama'a ne cikin mazaje da yawa ne cikin mata ya dukkan ya shafi ne umarni to wannan ya kawo abin da shi ne ya fi shahara banda wannan akwai siyar sigogi daban-daban wanda ake fahimtar umarni a ƙarƙashin su ina fata mun fahimta daga cikin irin wannan sigogi akwai fi'ilul man al-fi'ilul mudari al-mashhub bil lam al-mashhub bi lam al-amr fi'il mudari wanda aka shigar masa lam al-amr kamar thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu بالبيت العتيق اصلا سيقضون لي يوفون يطوفون ساك تجد لام ليقضوا wannan lam din sai ta cire shi ne mudari din nan daga kasancewa sa mudari ya koma amri domin lamun amri to kaga nan gudun ma ya zama umarni ne kenan thumma liyaqdu tafakahu wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al asiq to kaga wannan ita ma siga ce daga cikin sigogi na al'amr al-fi'l al-mudari' al-muqtarid bil lam aw taqul fi'l al-fi'l al-mudari' al-mahsub bi lam al-amr haka siga ta kataba da farada da inda su zo cikin alqur'ani ko cikin hadisi inda take abinda take nuna wa wajibi ko umarni umarni na wajibi na fata mun fahimta duk inda ka taba wa ma tasarrafa minha da kuma faraba da ma tasarrafa minha domin ka taba ba lalle bane ta zanto ka taba kadai ta iya zantowa kutiba kamar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatl kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan na fa'idantar da wajibi ina fata mun fahimta haka kuma furiba ko faraba وهو حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر هذا لفظ فرض إلى نجم أوجب إلى فتاة وفهمت وكان وني إتما في جاتر جاتر سيب لا الأمر sannan kuma yana daga cikin siyan na al'amur ismu fi idil amri kamar alaika ilaika dunaka wannan dai ismu fi idil amri idan nace ilaika hazul kitab ina maka umarni ai khudh hazul kitab alaika bis salati ina maka umarnin ka lazunci yin sallah ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum لا يضركم من ضل اذا هتديتم وانا ما دي سوى جميلة في إلى الأمر أما كما إن فقد أمالا يتكيت أنا يكاو سيدر مفي سهارا يتكي سيدر إفعل وانا نمكو بيان اللي تكي نفي ونقول ما يزمن قبل ده سيدر تاني تاو الأمر في ذيك يقول بيان كين ما يقتضيه الأمر مسألة أفسنا lokacin da aka yi umarni mai umarni ke hukuntarwa yana hukuntar da wajabci ko mustahabbanci idan Allah ya ce yi sallah abinda za mu fahimta karkashin yin sallah wajabci ko mustahabbanci idan Allah ya ce yi azumi idan Allah ya ce yi zakka idan Allah ya ce yi da'a ga mahaifa duk umarni da za a yi na yi kaza mustahabbanci shine abin da zai faɗa sai ce wajiya لفظ وهي نقوم وزوج به الصيغة وهي عند الإطلاق ita siga ta al'amru lokacin da aka yi itlaqin ta aka furta ta wa tajarrud al qarina kuma ya kasance babu qarina tattare da ita ta tsiraita daga qarina babu wata qarina wata alama tuhmalu alaihi ana daukar ta ne alaihi dalili fi alaihi yana kuma zabu ne alal wudu eh da yake min man wajruhu wa la tadim al wudu an gane ko ai da ma ka fahimci shi ga ki ai ta tadullu ala al amri illa an hadha al amru ma huwa hal huwa wajib aw mustahab yanzu matsalar ka ba wai sigar me take nuna wa tadullu ala al amri ala tadullu ala al amri ba kada ka هل هذا الامر الذي تدل عليه على سجود الوجوب او على سجود الاستغفار كيف يتي وهي عند الاطلاق لفظي نتيجة تفعيل إذا أن إطلاق وتجرد عن القرينة كما تو كنت القرينة باب القرينة التجريد إذا يحمل عليه فجبت إلا ما دل مراد منه الندب أو الإباحة سيف أبن دليل ينون سواه abin da ake nufi da wannan umarni annadabu ne wato mustahabbanci ne awul ibaha ko kuma halatti fa yuhmalu alaihi to sa'ilin nan sai a ɗauki wannan umarni a bisa ga mustahabbancin ko kuma a bisa ga ja'izan irin wata an fahimta abin da ke so ya taimaka a nan gudun duk umarni da ke cikin alkur'ani ko hadisi wanda ya zo ba tare da wata ƙarina da ta hana shi ya zama wajibi ba ta yana nuna wajibi ne al'amrul mujarrad wa amil qara'i duk umarni da babu wata ƙarina alama ta tare da shi to ana dokar ka bisa game wajib amma idan ƙarina ta zo tattare da shi to wannan ƙarina ta iya cire shi daga wajibi ko dai ta kai shi mustahabbanci ko ta kai shi zuwa game ja'izanci ina bauta an fahimta to wannan shi ne abin da yake nufi yanzu ubangiji ta'ala ke cewa fa idza tutahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah lafazin fa'tuhunna ne na ne umarni ne to amma wannan umarnin ba za mu ɗauke shi a bisa ga wajibi ba saboda ne akwai karina قريبا شيء إذا مكفاروا آير بكفارفانتا قال له ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله suna tambayar ka dangane da mata idan suna cikin kwanakin haila a kusance su ko ba za a kusance su ba a sadu da su ko ba za a sadu da su ba sai Allah ke fata da nisa fil masjid ko ne sance su a kwanakin da suke cikin haila wala ta karabu hunna karku ta za ku yi jima'i da su hatta ya tsohurna har sai sun yi tsarki lafazin kar ku kusance su har sai sun yi tsarki kaga an hana kusanta su kenan to da suka yi tsarki sai ce fa'atu hunna kafin su yi tsarki in suna cikin haila kusanta su ne ne haramun to yanzu kuma da suka gama tsarki sai aka ce ku kusance su wannan umarnin zai fa'idantar da me kishiyar haram kishiyar haram kuma shi ne me halatti domin idan da ka ɗauke ta a wajen su da duk wanda masu suke wanka da su ya saurare ta kina da azumi a bakin ka sai wanka ita ita ka ga ba rai kina kuma ta yi wanka kai baka dai ta yi wanka baka da lafiya kana kwanta a garin asibiti ka gani ba za su wannan umarni ya zama wajibi ba dan saboda me akwai karina wanda su ce shi daga wajibi tun da shi ne mustahabi to shi da abin da ke nufi da karina a samu ta alama da ya yi dogaro da ita wajen wannan umarni ba na wajibci bane umarni ne na mustahabbanci kenan na halacci kenan ko mustahabbanci ko halacci wato dai a nan gudun sai mu fahimci cewa shi umarni abin ma ya tsabihil amru ko kuma الأمر بالنسبة لما يقتضيه نوعان الأمر بالنسبة لما يقتضيه أمران ko nau'an wato shi umarni in aka yi izina da abin da umarni yake fa'idantarwa ko yake kiryaswa abu guda biyu ne in ma an yi dulla ala alwuju wa huwa al-amru al-mujarradu an al-qara'i wa in ma an yi dulla ala الإباحة أو الاستحباب وهو الأمر المصحوب بالقرينة التي تصرفه من الوجوب إلى مدام فإنت wato dukkan al'amuran mujarradu an al-qara'in yadullu ala al-wujub amma al'amrun makarunu bil qarina fa huwa imma an yadullu ala al-istihbab wa imma an yadullu ala al-ibaha fa hadha ala hasab al-qarina qad takunu hadhihi al-qarina tasrifuhu من الوجوب إلى الاستحباب وقد تجعل هذا الأمر يكون مباحا إلى بعد أمر kun ga waɗannan al'amura guda uku da jiya ta ture cikin waɗannan kalmomi ta kaitattu ƙarai da gaske wato a nan mun fahimci menene al'amru istida'ul fi'il bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub sannan kuma na biyu mun fahimci as-sigatu allati tadullu ala al-amri wa hiya sigatu if'al wa ma tafarra minha sannan na uku mun fahimci ma yaqtadihi al-amru wa huwa al-wujub al-amru yaqtadi al-wujub wa hadha 'inda al-itlaq wa at-tajarrud an al-qarar an gane ku su da kyau sai abu na gaba min masail al'amr waɗansu daga cikin matsaloli da ya shafi al'amuru sai ce wala ya kasar takrara ala sahihi إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل خرج المأمور عن العهداء nan ma matsaloli ne guda uku za mu tattauna a kansu matsala ta farko halin amru yaktabi takrar hada wannan tambaya halin amru yaktabi takrar مسألة تبيو حال الأمر يفيد حال الأمر يفيد الفور أو التراخي an gane ku mas'ala ta biyu kenan sannan mas'ala ta uku kuma wata ka'ida ce da zai bayar ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun الأمر أبو داود لا مكرر تعلم هذه الفقرات الصلاة هي التي تهم هذا الدرس هل الأمر يقتضي التكرار إذا أمك أمرني أنت يصلى ثم wannan ne yana nufin ka yi ta yi ko idan ka yi so ɗaya ya wadatar yi azumi wannan yana nufin ka yi ta yin azumi ko in ka yi so daya ya wadatar matsala ce da malamai suke tattaunawa a kai wadanda suka ce al'amuru ya tabi takra lokacin da aka ce yi sallah wannan umarnin guda daya da shi ne za ka yi ta yin sallah a cikin rayuwarka ina fata an fahimta lokacin da duk lokacin sallah ya wannan umarnin kake hararowa na farko umarni ɗaya ne ya shafi mai maimaituwar aiki din waɗansu suka ce a'a su ba su yadda ba al'amru la ya tabi takra umarni cewa yi kaza baya nuna dole sai ka maimaita abin idan ka yi so ɗaya ka fitar da kanka daga nema sai fa in an samu wata ƙarina da ta nuna maimai sannan za ka yi maimai amma matuƙar babu wata ƙarina yi so ɗaya ya sauke maka nauyin wajen amma sake maimaitawa to sai in an samu me ƙarina in babu ƙarina ba za ka sake maimaitawa shi ne sai ce wala ya tabi takrara shi umarni da cewa yi kaza baya hukuntar da maimaita wannan abin da aka umarce ka ala sahihi a bisa ga zance mafi inganci magana su cewa ala sahihi ya nuna ko wani zancen kishiyar wannan amma shi auren su ba shi ne sahihi ba illa idza dalla dalilu ala qasdi sakra sai fa in dalili ya nuna cewa akwai bukatar maimaitawa sannan ka ci gaba da maimaitawa yanzu kaga salloli guda biyar a yini dalilin ya nuna ne maimaituwarsu dalilin aqimu salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wannan karina ce domin da an ce aqimu salata aka yi shiru sai ke sallar su daya a rayuwarka shi kenan ba za ka sarki ba don lima ne ba amma ta aka ce liduluki shamsi wa duluku shamsi shay'un yatakarraru yawmiyan rana ta farfashiya wani abu ne da kullun sai ya rame su wannan sai nuna duk lokacin da ta karkata sai kai ne sai kai sun da ka karina ce wannan ila zatatil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mas'uda sannan hadisin as-salawat al-khams da aka nassanta su ciki cikin hadisi hadisin arabi da yazo ta da manzon Allah cewa me aka wuce samun na sunna yace kamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla hadisin abdullah hadisin muaz bin jabal da muaz da manzon Allah ya tura shi zuwa kasar yaman yake cewa ka umarce su da kalmar shahada in sun yi wannan fa alimhum bi anna Allah farada alaihim kamsu salawatin fi kulli yawmin kaga hada kulluha qara'in tadullu ala at-takrar lakin mujarrad al-amr la yadullu ala التكرار إلا إذا صاحبته قرينة من القرائن ina ba don mun bayyana kaga da Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti من استطاع إليه سبيلا هل هذا يدل على التكرار؟ inda mun kyale shi haka shi kadai dullu ala takrar domin ya ce duk lokacin da ka sami iko abin nufi in na sami iko wannan shekara sai na je wata shekara ta zo sai na sake sami iko fa don ya ce walillahi ala nasu hijjul baiti ma ne safa'a to amma me tace karinar da ta cire shi ya zama mukarrar tambayar da aka wa annabi a fi kulli alin sai manzo Allah ya a so daya sai duk in mutum ya tsawo illa an tatawwa a sai in kai tsawo kaga sai wannan karina ce da ta cire shi daga at-takrar ta mai da shi ne marratan fil umri fa wujubuhu marratan fil umri illa idza arada al-insanu an yatawwa bil hajj wa lahu an yahujja fi kulli sanatin ina fata an fahimta kaga wannan ita ma karina mumtaz yanzu dai sakamakon da muka fita da shi kan wannan tambaya hal al'amru yaktin takrar sai muka ce ne la yaktin takrar illa kanat ma'ahu qarina illa idza sahabahu qarina allati tadullu ala takrar wa illa fa mujarrad al'amru la yadullu ala takrar sannan kuma sai ce wa la yaqtadi al-fawra hal al'amru yufidu al-fawr aw la yufidu al-fawr umarni idan aka ce maka yi kaza na nufin ka tashi yanzu ka yi ko ka iya bari sai an jima alfawar din shi ne zartar da abin da zaran ka ji kalmar yi ba tare da kayi jinkiri ba ina fatan mun bai ta to wannan ita ma matsala ce da malamai suka tattauna a kai waɗanda suka ce al'amuru ya tabi alfawur suna ganin cewa da an ce yi kaza yanzu za ka tafi in dai ba an rataya shi da wani lokaci sananne ba ko da wani sharafi ko wata sifa idan an rataya abu da sifa to shi ne amma in ba a rataya shi da sifa ba to lallai wato da an ce yi kaza kamata ya ka tashi kai yanzu waɗansu kuma suka ce al'amru la yaktubu fawr ma'ana ya halatta a ce yi kaza yanzu kuma ba za ka yi ba sai nan da shekara daya matukar ya zanto al'amru ne mujarrad ba tare da waɗansu ko sharaɗi da aka samu kawai da Allah ce wa in kuntum junuban to kaga anan gurin akwai sharaɗi da kun kasance janaba ta sami ku to sai ku yi umarni da tsarki din nan alal fawr ne ko alal tarafi alal fawr لأن الله تعالى علق الطهارة بوجود الجنابة فالجنابة هي العلة في الطهارة هي العلة في الطهارة فإذا وجدت الجنابة لا بد من إيجاد الطهارة كذا نقول سبب ولا شرط في يومه وتؤنس على الثلاث لا يجوز لك بد ان تبادر بالفعل ina fata an fahimta ma'ana dai ita ma matsala ce daga cikin matsalolin da malamai suke tattaunawa hal al'amru yufidu al-fawra aw yufidu tarafi ko shakka babu mafi rinjayen zance shi ne al'amru yufidu al-fawra illa idza sahabat qarina fa yadullu ala التراخي أما الأصل فيه أن, أن يدل على الفور suka ce wannan shi ne yafi dacewa da shari'a shi ne yafi dacewa da hankali a shari'a ubangiji ta ala ce fasta biku alkhaira fasta biku alkhaira sannan ce wa tari'u ila maksadatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard fal musara'a والاتباع كل هذا من لوازم الفور لا نون لك يا ابن في الوقت ثم الوقت لما قال صلى الله عليه وسلم يا عمر في صحابي كلهم المديبية كجي كي أسكي كي تحللي كيف كي جنسلي بسيبا sai zo yana faɗa wa ummu salama mutane sun halaka na ce su yi kaza ba su yi ba na ce su yi aski su yi ta hannuni ba su yi ba لو أن الأمر يدل على التراخي لما عادهم النبي صلى الله عليه وسلم ظل بأبدا سوى أما الأمر يدل على الفور ذلك ليس فيه بسيبة سيني سيد الجلاتيبة wanda da da al'amuru dole ala salati da sai kyale su kila sai nan da shekara daya ko nan da shekara biyu ko nan da gobe ko nan da jibi amma al'amuru dole ala alfawu suka ce kuma a hankalce da shugaba zai ce da bawansa da ta gona ta mu aiki sai ce to kawai sai ya zaman sa har shugaban ya zo ta unguwa ya dawo zai samu bawan yana zaune idan ya zarge shi cewa me yasa baka ji ya yi laifi bai laifi ba bawan baya da kudurin ya ce da shi ai da ka ce in je baka ce mun yau ba da haka ne kuma na ga in bari sai gobe domin a shari'a da hankali an yadda cewa al'amuru ya dullo ala ya dullo ala fawr ko shakka babu ya dullo ala fawr sai dai an samu karina wanda za ta cire shi daga wato gaggautawa ta mai da shi zuwa ga mai a tarafi jinkirtawa sannan wato ainihin a ɗauke shi a wannan matsayi amma matuƙar ba wannan aka samu ba kawai ana ɗaukar shi a matsayin ya dullo ala fawr مسألة أخرى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب shine ce wal amru bi ijadi fi'l idan ka umarci mutum ya samar da wani aiki amrun bihi wannan umarnin ya shafi aikin karan kansa wa bima la yatimmu al fi'l illa bihi da abinda aikin baya yiwa ya cika sai da shi kal amru bi salati kamar idan ka auka umarni kai sallah je kai sallah أمر بالطهارة المؤدية إليه to wannan umarnin ya shafi yin tsarki wanda da shi ake yin sallah da lokacin da ka ce wa da ɗalibai da wannan ƙa'idar ne malamai suke yi ta daga wato hukunce hukunce na shari'a ka iya ganin wani abu ga shi a karan kansa wato ja'izi ne amma idan ya kasance zai bayi zuwa ga mutum ya zubar da mutunci ka da mutunci kuma wajibi ne sai wannan abin ya zama tilas a kanka a karin kawai sai kaɗai ka nisance shi duk da cewa ba tilas bane kila a kan sauran mutane su nisance shi ina ba an fahimta mutum ya yi dole a bakin titi amma da babban riga sa dogon riga sa sai da idan ya tsuguna za ta suturce jikinsa ba wanda ya ga al'aurarsa har ya kammala ya yi tsarki ya tafiyarsa wannan abin ne hukuncinsa halacci to amma ga ɗaiɗaikun mutane kila idan aka ce ga wani mutum ya shahara da ilimi ko malanta ko limanci ko fatawa ko alƙalanci sai a gato ya sake mota sa gefe ko ana kallon sa kuma ya je gefe ya fito da wata buta ya tsuguna yana fitsari a wajen ba wanda ya ga al'aurarsa har ya gama wannan abin zai kara masa mutunci ko zai rufe masa mutunci su ka ga nan rufe ne kan ce wannan abin saboda rufe mutunci dan tsare mutunci ya zama wajibi ne san tsare wannan abin ya zama wajibi ke ko kowa da ya tsaya ya kilaye ne da ke ya karya yana ta a bakin titi ko ya tsaya yana cin tsire ko balangu a yan ya ɗauko tsokan tsirin ya haka ya tuzga ga mutane suna wuce da motoci ana kallon shi ga liman wa unguwa kaza ko ga bai kaza kaza kaga duk wanda zai zubar masa da ne mutunci to duk waɗannan ababe zai zama dole kenan a nisance su domin tabbatar da mutuncin mutum wajibi ne mutunci ya zauna inda na cikin makasid na shari'a ina fatan lokacin fahimta wannan wal amru bi ijadin fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi kal amru bis salati amrun bit taharati al-mu'addiyati ilayha وإذا فعل خرج المأمور عن الأهدى وإذا فعل idan mutum ya aikata ita sallah din ko ya aikata abin da aka umarce shi da yi sawa'un ko sallah ce ko ba wani ta ba ko ba ita ba kai kharaj al ma'muru an al uhda wanda aka umarta in ya aikata to ya riga ya fita an al uhda daga neman sa da aka yi cewa yi kaza aikata abin ya dauke maka ne wajibci kenan ka sauke wajibci to amma sauke wajibci ya nuna ka samu lada sauke wajibci daban kuma samun lada daban idan aka ce yi sallah da ruku'i da sujada bayan dama kayi tsarki ga fuskantar alƙula da komai sai ka yi sallah a haka a fikihance ba wanda zai ce ana bin ka bashin sallar yau amma babu wanda zai baka garanti da cewa kuma sallar ta karɓi za ka samu lada don sallah ta iya zantowa sahihatun fikihan lakin na gairu mutabulat ga shi ta inganta a fikihance abu da ba duka su kama ka ba kuma ba wanda zai ce ana bin ka bashin sallah sai dai kawo da ne wato ainihin ƙila kuma a aniyarka a koriya a ciki to kaga mun sai kawo shi ka zo ne karɓi sallah ba su sallah ta yi amma ba za a ba da lada ba ga ta azumi ya yi amma ba za a ba da lada ba domin duk wanda ya kame bakinsa tun daga faɗo tun daga fitowa da fujar har lana ta faɗi bai ko bai sha ba bai kuma kusanci mace ba to kaga wannan yayi azumi a fukihanci yayi azumi to amma a cikin azumin su sai kasance akwai zancen zuru akwai ashariya akwai zantuka na bada to kaga nan gurin manzo Allah ce man lam yada qawla zur aw al amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu azumin su duk wanda ya kalli azumin sa a fuskanci azumin yayi amma idan muka fuskanci abubuwan da ya aiwatar a wannan yini na zantuka irin wanda manzo Allah ya hana to kaga za su iya kawo su ka zan karɓar azumin sa ko su haramta masa samun lada sai zanto yayi azumin ba lada ba zunubi ba zunubi tun da ya azumi da ya riga ya yi ba lada saboda mai ya yi abin da zai haramta masa lada to a sha nan wurin wato kallon ibada a fikihance yana da muhimmanci amma kallon ibada kuma ta fuskar a amalin kulub niyya wannan a hannun ne zalika bi kasir domin da ibada samu cikas a fikihu da ta samu cikas a zuci wajen niyya wanne fi illata ibada din a zuci ya fi illata ya fi illata domin zai iya haramta maka ladanta ko duka ko mafi yawa daga ciki amma a fito idan ka samu cikas a iya baka uzuri a waɗansu lokuta amma idan ka samu cikas a zuci ba za a baka uzuri ba yana fata an fahimta to kaga anan gurin sai zan to himmar mu wajen ibada ba wai kawai ni da mun gama ibada ni mun gama sannan ko muna sa ran a karba sa ran a karba kwaɗayin a karbi ibadar shine zai sa sai mu kyautata niyyar mu tsakanin mu da mahalicin mu sannan kuma tsarin ta yi kyau kwaɗayin ta yi kyau shi ne zai sa mu kyautata ta a fuskanta mu ga cewa abubuwan da sallah take bukata da sauran ibadun suke bukata duk mu domin kurubul insani an al-uhda la ya'ni anna salatahu maqbula kullu ma hunalika anna salatahu ajza'at sallata ta wadatar ma'ana ba a neman sa da yi ya riga ya sauke nauyin amma ya rige kuma hal yatarattabu alaiha al-jaza hadha shay'un akhar يعود إلى نيته وإخلاصها لله تعالى ina fata mu fahimta na'am eh zai iya daukan haka wai ba ila idan an aikata aiki kenan domin ya ce wal amru bi ijadil fi'li sai dan to wai za ku ila fi'lu kenan dan aikata aikin khargal ma'mud an al-uhda ku shakka ba haka yake zama daidai a larabcin an gane ko to sai mu sai mu dakata wannan gudu da idan mun ce za mu shiga daga matsayin inda ba za mu kama ba malam abdullahab zai iso kuma ba za mu samu sararin abin nan ba sosai da sosai sai sai hadda ɗin kuwa suka hadda ce ina ne muka ɗaura ma hadda a ina ne muka ɗaura abu na ƙarshe da muka yi a ka samu ne a ka samu kalam muke to ya hadda ce ko kun manta da ake kwana yi da yawa
أقل ما منه كلام مركب شين بك أقول هذا هو نعم وهذا في إنا لله وإنا إليه راجعون بكل وضع نعم مهم. ممتاز مم. جميل مم. نعم ممتاز بعد كده بيجيبوا ممتاز يريد أن ينقض يعني مالا ممتاز جميل جدا هاي بقية السورة ثم من بسم الله مالا ليش من مالا محمد كاسي الأول نعم بسم الله مالا جميل نعم يتمنى نعم نعم نعم نعم مم. نعم مم. وكالذياب الكافي والغائط المنقول عن محله نعم رابعها ممتاز مس- ليه ما اسمك؟ ايه؟ ايه؟ صالح صالح من؟ صالح حافظ صالح حافظ هو كنا مدام النبي ولا اليوم صالح حافظ ثالث ممتاز هلا ما كان وجه هدتي بسم الله بسم الله Allah babu lada ko ka kawo har da yau ko da gobe ka shiga gaba da wannan za ku ba ta gura Allah duk yadda za ka yi ko dai kawo har da ko da gobe ka shiga
ya mutu goma sha biyar yana da lafiya da kaza da kaza kuma baka hasa ba na'am أقل ما منه الكلام ركب اسما أو اسم وفعل تركب كذاك في فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف سجدا وقسم الكلام للإخبار والأمر والنحو والاستكبار ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني ولأرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مسؤولا لذاك في نبوئه وكيل ما وكيل ما na'am
وقيل ما يدرك في الأرض إلى القسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مسؤولا لذاك في نبوئه وكيل ما يدري خطابا باصطلاح القسم ثم aqsabu أقسمها ثلاثة الشرعي واللغوي الودع والعرفي
na'am
واللغوي الودع والعرفي ثم المجاز ما به سجودا في اللفظ عن موضوعه سجودا سجودا
بنقص أو زيادة لكن لو زيادة أو نقل أو استعارة كنفس الأهل مم.
فما أتى في ذكر دون الذرية
وهو المراد هو المراد في سؤال القرية كما أتى في ذكر دون الجرية دون مرية دون المرية باء الدلام دون مرية دون المرية إيه. نعم وكالزياد الكافي زيادة الكهف كمثله وذلك الموجود عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن يتأدى يعني المال جميل جدا sai waye kuwa wala abdurrahman bismillah um, sunanka cikakke murtada umar masama bismillah wala abdurrahman na'am قل من الكلام محسن من قولكم في نفسه فلا تفي فعل وحرف مجدا وجاء من وحرف جدا وقسم الكلام للإخبار والأمر والنفي والاستكبار والamri wan nahyi والأمر والنفي والأمر والنفي والاستكبار
wato idan kana son nazarin baitin ya tafi sai ka rinka yin nazarin kawai sai ka koma kamar kana kira abar wal amri wan nahyi wal istikhbari amma dan kace wal amri wan nahyi wal istikhbari kada ya dan kare akwai inda idan kana son baitin ya tsaya idan kana da zauki na shi'ir za ka bi kai kana bantin da za ba to sai ka koma kawai wata lugha inda lugha din lugha kawai ana wani sa sai ka abin nan wal amru wan nahyi wal istikhbari kaga sai kaga wannan ya ya dole na'am tuba ثم الكلام ما الكلام ثانيا طريقة لا تمني لعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى شركة وحدها مستقبلا وذاك ذاك في موضوعه وكيلنا يجب خطابا في اصطلاح حكما أقدمها ثلاثة كبعين فالبغي وهو المرسل ثم المجاز ما به سجودا لفظ عن موضعه تجوزا بنفس أو زيادة أو نحو أو استعارة كنفس أهلي وهو المراد في سؤال قبله فما أتاك في السنين لله وكالسيان كالسيك لسنين والباقي المغلوب عن محله رابطها كقوله تعالى يريد أن يفضل عن المال ممتاز عبد الرحمن آدم adam salih وعيد صالح طيب ثم نم في كده اتقوا الله في انفسكم لما يكون كلمه بصري sai kuma wadda dan a karu kuma sai a rabu kuma eh ai ne ma dole wannan ne ne yana da karfi ne ma dole sai zama bukatar sai ne mutari ko ba da a ya kamata ku dage ya kamata ku dage ko dan sun da tafi wanda masu haddan nan kawai za su samu dai dan za a raba su kowa ba zai samu ba ko wanda littafi shi kadai juzuyi uku ne littafi ma littafai ne masu kima su na ga cewa a raba su ta wannan hanyar zai fi akwai waɗanda na ba waɗansu masu wa'azi ne don saboda kasancewa suna wa'azi amma kuma ragowar sai na ce na wannan majalisin ne amma ba ta hanyar alifin ba'un ta'un ba ta hanyar harda harda harda babu a kasar kalam wato idan ba idan idan kun lura cewa duk abubuwan da muke karanta a baiti sune kuma a littafi dan haka ba sa bukatar dogon sharhi da yawa sai dai abin da zai taimaka maka anan ka haddace su ma minhum kalamu rakabu ismani mafi karancin abin da zance ke kansa kenan a samu suna guda biyu zaidun qa'imun Allahu akbar hada ismani lanna Allahu ismun wa kadhalika akbar ismun kadhalika zaidun qa'imun um wato shi ma ismani ma ba au ismun wa fi'lun ko a sami ismi da kamar ja'a zai kamar ka ce qala Allahu kaga ismi ne da fi'ili an gane ku karkabu sai kawo misalin ismi da fi'ili kamar kalmar irkabu idan ka samu taron mutane ka ce irkabu wato fi'ili ne da kuma yau fa'ili wato shine ismi domin irkab din shine fi'ilul am wawun jama'a din nan shine ne fa'il kazaka min fi'lin wa harfin wujida haka akan samu zance gini daga fi'li da harafi kamar ka ce ya zai ya din nan harfin da dai an gane ko zai kuma ya zaune a wannan ba abin nan ba wannan wannan bai zama min fi'lin wa harfin wannan bai zama wannan misalin ba wa ja'a kazaka min fi'lin wa harfin wujida haka akan samu zance gini daga fi'li da harafi kamar me kenan lam azhab a ganin ido sai in daina da harafi shi yasa waɗansu suka yi istidrakin wannan a ganin ido zamu ga fi'ili ne da harafi domin lam harafi ne azhab fi'ili ne to amma kuma azhab na ana kaddara masa ne fa'ili banurun musafirin jawaban taqdiruhu a wuduban ne taqdiruhu ana to shi yasa waɗansu suka yi istidraki cewa babu wani zance a duniya da zai gino akan harafi da fi'ili ba zai yi ba an yadda zan ce gina akan ismali an yadda zan ce gina akan ismi da fi'ili amma sun zo ce zai gina akan harafi da fi'ili suka ce ba su yadda ba wannan sun sallama gani ido gani ido lam azhar lam akra ma zahabtu ma qara'tu ma tafattu kullu hadhi kullu hadhihi jumalun takawwanat min harfin wa fi'l ولكن لا بد من تقدير الفاعل لأنه ما من فعل إلا وله فاعل باب ولا أي شيء الدنيا الذي كان في أنسى من دي وجاء من اسم وحرف في النداء haka ismi da harafi kamar mutum ya zai da haka yake fin nida nan ma wadansu sun ce a ganin idan ya zanto ya din nan harafi zai wato ismi amma ga ka'ida yadda take unadi zai adu zai domin ya din nan dai take da unadi ko ad'u amma da gani ido abin da yake so ya ce mafi karancin abin da zance ke ginawa a kansa shine kalmomi guda biyu da zai faɗa ka sai shiru kalmomi guda biyu idan sun kai uku zuwa hudu zuwa biyar shi kenan wannan haka ne kan to amma kalmomi guda biyu fi'ili da ismi kwarai da gaske za a zai ismi da ismi wannan tabbas ko shakka babu zaidun qa'imun Allahu akbar da wannan ismi da ismi wannan fi'ili da me ismi amma ismi da harafi akwai saɓani harafi da fi'ili nan ma akwai saɓani to a kisma din me ya rage ka ce ka samu harafi guda biyu wanda da za a yi jumla tawila kan harafi dan harafi laysa lahu ma'anan fi nafsihi wa innama ma'anahu yazharu fi ghairihi aha sannan fi'ili da fi'ili ba zai yi ba domin kowane fi'ili sai ka kaddara masa fa'il sai ya zanto kamar jumla ce guda biyu wannan jumlar fi'ili da fa'il wannan ma fi'ili da fa'il ka ga jumla ta ne amma dai zance shi ne ya gina akan kalmomi guda biyu ismi da ismi fi'ili da ismi an gane ku wa qisma al-kalamu lil ikhbari akan raba zance kashi kashi akwai al-khabar wal amr akwai umarni wal nahy da kuma an-nahy hani kenan wal istikhbar da kuma nema neman sani al-istikhbar shine al-istifham hal jaa zaidun hal hadara waqtu salat فأنت هنا تستخبر غيرك وتستفهمه في كون وقت الصلاة هل جاء أو لم يجي ثم الكلام ثانيا قد انقسم زنتكما yana kasuwa gida biyu haka kuma ila tamannin wa li'ardin wa kasam akwai tamanni akwai al'ard sallaka musu wannan duk mun magana ta baya ko wa kasam akwai kuma rantsuwa duk wannan kasusuwa ne na zance وثالثا ونكتن كما إلى مجاز وإلى حقيقة زنتينا ربوا زوا دا مجاز زوا دا كما حقيقة وحدها مستؤملة إذا كنا سنك سن حد حقيقة شيني مستؤملة دكا أدن لك أنفاني لشي من ذاك في موضوعه لفظ لك أنفاني في موضوع سنلغة وقيل ما يجري خطابا في السلاح قدم وأن سكت الحقيقة شيني dukkan abin da aka gudanar da shi a bisa ga istilahi wato islahi ko shi ne jama'a su yi taro ko waɗansu jama'a taron waɗansu jama'a su baiwa wani lafazi ma'ana sananniya a wurin su ta yadda da sun faɗi lafazin su suna nufin kaza ba wanda yake gane lafazin su sai su ko kuma wanda ya karanci ilimin su kamar ahlu shar'i istalahu ala anna salata hiya ibadatun zatu af'alin wa aqwalin tantabi'u bi salam wa tantahi a tantabi'u bi takbir wa tantahi bi salam kaga wannan istilahi ne ma'ana idan an ce sallah wata ibada ce da ta kunshi maganganu da ayyuka da suke farawa da kabbara ta kare da sallama a islamin ahli shar'i as-salatu ita ce ibada mai wannan sifa maganganu da ayyuka ta fara da kabbara ta kare da sallama amma as-salatu alugance shine addu'a kullu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudhkiruhum biha wa salli alaihim aksamuha thalathatu ita hakika tana da kashi uku شرعية أقوى الحقيقة الشرعية واللغوية الوضوء أقوى الحقيقة اللغوية والعرفية أقوى الحقيقة العرفية بالمين مدن أكون وتدا بالله كسوسي سيزن فينا تقسيمات متعددة ومن لو كسن أنا قسم زنتيزو على الخبر والاستخبار والأمر والنهي ومن لو كسن كما أقسم زنتيزو على التمني القسم العرض ومن لو كسن أقسم زنتيزو على الحقيقة دع المجال to ita kanta alhaqiqa sai ce kashi ta uku ne akwai alhaqiqatu shar'iyya akwai al-lugawiyya akwai kuma al-urfiyya thumma al-majazu ma duhu tujuza abinda ake nufi da majazu kenan abinda aka kefa da lafazin sa aka bashi sabar ma'ana da ba ta lafazin ba an mawdu'i an tare shi daga mawdu'in sa tajawuzun iyakacin ketarewa kenan bi na kasu ta hanyar rage aw ziyadatu ko ta hanyar qali aw nakalin ko kuma ta hanyar cire lafazin aw isti'arafin ko ta hanyar isti'ara ina jin mun yi magana akan wannan shi yasa muka karanta babin da ke cikin albalagatu wadiha na alhaqiqa wal majaz da kuma al-isti'ara at-tasrihiyya da kuma al-isti'ara al-matniyya kanabti ahli kamar kamar kamar suka ce kalmar ahli abin da yake nufi huwal muradu fi su'al al-qarya da yake wasu ahli al-qaryati ay wasaluhum an ahli al-qaryati kaga wannan majazin din naka kenan kama a tashi zikir kamar da cikin al-qur'ani shine al-zikr dole murya ba tare da wata shakka ba al-muryatu shine ash-shakk wa kaziyadi ko kuma a yi ƙarin kalma ƙarin harafi wa kan ziyadin kafi fi ka mislihi ƙarin kaf a cikin lokaci ka mislihi sai in huwa sami'ul basir mun yi misali muka ce wato kaf din an kawo ta dan ƙarin ƙarfe da tauhidul ma'ana amma ba don fa'idantar da tashbihi ba wanda shine asalin ma'anarsa wal ghaib al manqul an mahallihi haka lafazin al ghaib an cire shi daga ma'anarsa domin al ghaib yana nufin al makan munkhafif to tunda al'adanci mutum baya biya bukatar sa sai ya ji al-makan munkasit hatta ya tawara an al-a'yun hatta yakhtafi an an-nas hatta yasur fa sunniya ma yaqa fi dhalika al-makan bism al-makan fal makan huwa al-ghaib lakin jarat adatu an-nas annahum la yaqaduna hawaijahum إلا إذا نزلوا إلى مثل ذلك المكان المنخفض لكي يتمكنوا من الاستتار عن الأعين فسمي ما يقع في ذلك المكان باسم المكان نفسه kaga wannan ya zama kuma wato ra'ayinsa wato majaz رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا wato yuridu anan gurin ma'anarsa yaminu kenan li'anna al-iradata wato min khasa'is al-uqala wal jidar laysa lahu aqalun haka suka ce amma kamar da aka yi bayani nan insha Allah ina ga mun fahimci wannan to sai wanda zamu dora kaga wanda zamu dora dan bayar da yawa kenan babul amru kenan
وحده ابتداء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو نبذ فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر للوضوء وكل شيء للصلاة يفرد وحيثما إن جيء بالمطلوب يفرد به عن عهدة الوجوب وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو نبذ فلا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو نبذ فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض كالأمر بالصلاة أمر للوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما إن جيء بالمطلوب يفرد به عن عهدة الوجوب وحيثما إن جيء بالمطلوب يفرد به عن عهدة الوجوب نجح كيفه ايه عهدة نوين لكي كم تسين عهدة da ake karda na uhudar taklif ana nauyin da aka dora musu eh insha Allah ta'ala za mu tafi da zamu yi wa Allah ya subhanakallah eh eh amma da yace ba da uzuri da ya samu zuwa yau mala abdul hab da dan fama da rashin lafiya ta Allah ba shi sauki نعم ايه ايه واذا ايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه مساله كده ما لسه تقالي دوما تفسير قرطبي كان تواشir rubuta bashi ya zama dole ko kuma mustahabi ne galibi zance da malamai suka tafi akan sa mustahabi ne waɗansu kuma sun bambance bayan dain al-kathir wal yasir idan kudin suna da yawa lalle a rubuta amma idan kudin kadan ne sai zan musahabi ne rubuta abin da suke kallo shine saboda idan aka ce kowane bashi sai rubuta akwai haraj ma'ana yanzu yanzu na zamu iya fita nan gurin in duba zan shiga mota ba da kudin shi dan lawa da ba da nan naira 20 nan kafin a jima ya nemo mai rubutu da shaida guda biyu fa innal kuna da zai fara don gwamnati ta min mantar da wani minista minista dai kada akwai haraj to sai akwai wanda ma da alaikum fi dini min haraj sai kuma hukumar suka ce a bambance da sunna tsakanin bashin da yake mai yawa da kuma bashin da yake kadan in mai yawa ne wanda yake a cikin sa akwai mugamara kasada mutum ya bayar da shi ba tare da an rubuta ba kuma kila wani ya iya yin inkari saboda yadda rayuwa take to shine ya zama wajibi a rubuta dan saboda gudun kar wani ruwa inkari kuma a samu rigima amma idan dan kadan ne dan kadan ne wannan ba dole bane masa haddi ne rubuta kamar haka dai kafa hujja idan an yi kasuwanci wa shi dai za ta baya to ba yiwa duk abin da na saya ka sayar mun sai mun kafa shaida ko yanzu kafa ta za ka sayi littafi a kan wani sai to a nemo shaida a kira wuce ka zai shaida na sai littafin nan kaza na bayar da kaza kaga shi ma akwai wahala amma kila idan babban abin nan zaka sayar da fuloti zaka sayar da gida zaka sayar da mota ga wani kaga wannan akwai bukatar sai da ɗin shi ne farraƙo bayan kasiyar wani yasiyar na fatan ka fahimta na na wa alaikum salam ard wato bukatar bukatar da zaka gabatarwa da mutum ba tare da tilasta shi ba da Allah ko zaka raka na wuri kaza wannan ard mun buga misali ina jin baka ta wancan darasin a intimati yau muna magana ne ya shiga cikin babul amr ne ana ka samu intimati amma ard wancan yana zaman kansa daban dan ba dole bane siga ta zanto ta umarni amma abin da ake kira intimafi siga ta umarni ce amma kuma saboda sa'a ne wa sa'a sai zanto intimafi ba umarni ba wancan ko ba lalle bane ba ala tazhab ma'i ala tazurani fil bayt wannan sigar umarni ne ard ard ne wannan na'am na'am inna Allah da anna Allah bambanci ne na mai irabi da inda kaji inna Allah to jumla ce musta'anafa alhamza ta zata zanto maksura sabuwar jumla ce zaka da an ce anna Allah to an din da abin da take cikin sa za a yi tawilin sai zanto kamar kalma ce mufrada wa alamu anna Allah samiun alim ay wa alamu sam Allah ta'ala wa ilmuhu kina domin an wa ma dakalla alaihi to awwal bil masdar amma inna Allah to sai zanto jumla ce musta'anafa na'am ايه ايه كما لا يكون مفروضا قد سالهته يا تكي إتا ايه ايه, إيه. wannan bid'a ce ba ta cikin sunna don da ya kawo wannan ita ce baqiya ta salihat to ya yi kinkiro a bisa addini ba haka malamai suka fasara al-baqiya ta salihat ba mafi tsadan lafazin da malamai suka fasara al-baqiya ta salihat din shine kamar haka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wadansu ma suka dauka cewa al-baqiya ta salihat shine dukkan abin da Allah ya wajabta maka domin albaki din kana ai aiki na alkhairi da kai shine mai wanzuwa ma inda kuma yanfado ma inda Allah as-salih min al-a'mal kuma shine ma kana ala ta'alim rasulullah da aiki in Allah bai kore ba zai zama salihi ba wannan sannan ko da suka bata cikin sunna wato su ba suka tafi da wadansu kalmomin cikin alqur'ani wadanda galibi ta iya rikidar ko mutum ya iya neman fasarar su ba su wata fasara ta su da zaukin su ba da ko ba aka maganganun salaf ba yanzu ne ke albaqiya ta salih sai sabon abin ismul lahi azam duka marar sabon abin da yake bukatan sai kai biyayya ta shekara 30 kafin a sanar da kai ismul azam a wurin bahaushe ismul azam gane ke wani babban abu ne ba a san shi ba an jahilce shi kuma akwai wahala ya za ka maka iya karanta ismul azam wanda ya sani da bai yake waɗansu ne suka gada a gidansu wanda su ba wanda ya san ismul azam sai an musu biyayya a sani su kuma nan damfara shi haka albaqiya ta salafa haka wanda kihum bi ayyamillah sai ayyamillah din nan sai su bai suke fakewa da su waɗansu kwanaki ne da Allah ke arawa waliyai su rinka rayuwa a cikin rayuwar da ba ga ta a duniyar mutane amma suna wata rayuwa da mutane ba su sani ba wa har wani wani wata ana ba da karatu aka zo sai ga wata mace ana tsammanin karo ce ta zo da ɗa ta ce ita mata ta ce wannan ɗan naki ne muridai za su wata abin da ku kyale ta mata ta ce a ayyamin lahi eh da lissafin da ayyamin lahi mata ta ce a ayyamin lahi ka wannan dambara ce ma'ana a wani lokaci a akwai ɗansu kwanaki da ke ɓanta da aka ba wani yusuf kuɗi suke rayuwa su yi abin da suke yi a ciki ko mutane tun da baka san wannan kwanakin ba fa'i ganin wani abu da aka yi a wannan kwanakin ku yi inkari dan ku baka na ta ƙara aure kuma ya ce mata ta ce to amma ayyamin lahi ya aure ta babu da kuka ya ce da ku ya kuɗi wannan dambara ce ifada ne sosai to sai su rubuta nan albaqiyatu salihatu ayyamul lahi ismul lahi al'azam da wane ne sai su rika masa wata fassara wadda ta kawo sunna duk wanda yake so fahimci ne albaqiyatu sai ibnu tafsir ibnu tafsir kadai duk da tara wannan malamai kai mizan tafsir ibnu tafsir kenan tafsiri na salaf sai da cikin mizan sa inda dalibi ya iya ta'amuli da shi zai karu sosai da sosai na'am a'a abin da karanta ba na wannan bane ba na salatu tasbih bane ba baki a tsali hafi fada da kuma sigar da ya saba ta salatu tasbih bace ba zikiran da ya fada na salatu tasbih na ji kamar kana kuma magana ta ba dan salatu tasbih raka hudu ake kuma gaba ɗaya sai ta karshe ake zama ba a zama ta tsakiya ita kanta kaga malamai sun tattauna kan hadisin Sheikh Al-Albani ya kalli sanadi ya tabbatar wadansu banda sanadi sun kalli mutane suka ce mutanen akwai na kara ciki suka rushe ta kuma Abu Zaid da sauransu amma bai kai kawo ba na'am raka hudu a jere ba a yin ba a zama take a tafiya wallahi dai ku kyale salatu tanzihin nan dai albani ya inganta fara dai amma matanin akwai take a cikin ko shakka babu wallahi salatu tanzihin nan na'am eh kada ba ba ba ga cikin salatu zati nabi ba addu'o ida ka wani karshe cikin salatu salatu nabi akwai sallah azan addu'o inda wuta zai bayan ya kammala ya kammala tahiyya da salatin annabi kafin ya sallama to kaga ne ka rike ya Allah alhamdulillah la ilaha illa anta al-mannan badu wa samadu ila akhirih ga kuma al-hayyul qayyum kuma ismu Allah al-azam ne al-hayyul qayyum ismu Allah al-azam ne na'am abin da ake nufi bil ahad da abin da an ambace shi da yanzu sai aka nuna shi kamar inna arsalna alaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa ata fir'aun lir rasula da farko aka ce inna arsalna alaikum rasulan arsalna ilaikum rasulan kaga rasulan din ya zama na kira shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kaga nan ne kira ne fa ata فرعون الرسول هذا ساكن في الالف دلال فهذا اللي يجي ولا الالف دلال بنت نقول الاهديه في من الاهديه بمعنى دم سنه مثلا ولا الرسول بنت aka ambata da kada ka dauka wani sabo ne tsakanin wannan da wannan an tura fir'auna manzo sai fir'auna ya kayyata wannan manzo wannan manzo wannan wanda aka tura da ina ba da fahimta ma'ana wannan manzo da kuma shi ne da nan na'am na'am na da sai da madula eh haka sai da kalmar take a ba ita take da wannan ba akwai ta kalmomi da dama a cikin larabci kuma ai ba lalle bane da zanto an ce absara akan ce basura yabsuru qala basurtu bima lam yabsuru bi kada babu alif a cikin babu alif sadiya fa kabattu kabattu sannan akar da na'am ايه من أي قوات كيسان أنا أنت أولاك حزب الله أنا أنت على إن حزبه دل أتك حزبه أتك حزبه أنا قوات مكوانا جدا دل قولا الله سبب إلا سبب إلا أتم أولئك مبتدا حزب خبر هذا مبتدا خبر كون مرفوع لي على إن حزبه هذا إلا حرف توكيد ولا نفس آه إن حزبه سبب إنني نعم نعم لا ينفع إيه ban san wannan wanda aka ce nasar bin albani ya tafi ga sauran sai kuwa eh sai an gani dai yan kasuwa suna wani abu sai suka kowa su alikat na albani a wani da ya yi kan wadansu hadisai da ibn kasir ya kawo su sai sai sabon daba a saman makala ta a ciki sai ya zanto kamar shi ne yayi ta hakikinsa wanda ko ba haka bane ba akwai yayin kasuwanci wurin madada da dama wajen buga wannan ibn kasir ai guda ɗaya ne sai dai kawai an yi masa ɗaba'a da bugu daban-daban wallahi tabawoyi suna da yawa na ibn kasir tabawoyi suna da yawa ɗaba'ar da nafi gamsuwa da ita ce tsohuwar ɗaba'a mai zata da bugun nasara ita ce kurakuran ta ba su da yawa ko da ke akwai waɗanda sun wuce hakika daga baya na ƙarshe sun fito da ɗaba'a mai kyau akwai mai jiji bakwai wannan yana da kyau na dai shi na da kyau amma na mata madada da sabga shi na'am a yanzu a yanzu ka riga ya rufe sai dai Allah ya mu darasi na gaba a yanzu kan sai dai darasi na gaba Allah ya mu alaikum salam eh ina jika eh digital hadiya din na'am da zai ɗauka da ka hango ta cewa an kawo ta don ta sama kalmar ɗazu na'am ina jin ka na koyar da eh wato abin da ya faru a wancan lokaci karatun an yi shi ne don koyar da asalin ƙira'at to amma kuma fara shi sai nuna bayan da za a yi ta wannan tsarin mu iya karatu na ƙira'at domin koyon ƙira'at na buƙatar abu guda biyu farko wanda zaka karanta ya zanto ya haddace Qur'ani na biyu ya kasance yana da wadansu ma'lumat na harshen Larabci wanda zai iya fahimtar ababai dan saboda a cikin koyon qira'at akwai ka'idoji da za a baka wanda suna da alaka da nahwu suna da alaka da sarf wanda idan mutum bai san Larabci ba sai ki masa wahalar fahimta sai kai kai kai ta magana mutum da zai gane ba yanzu misali a babin imala imamu shafi'i da ya zo babu imala sai maganar da hamza da kisa'i suna yin imana da dukkan zawatul ya'i wa hamzatu minhum wal kisa'i ba'dahu amala zawatul ya'i haythu ta'affala to da ne kalmomin zawatul ya'i sai ya kasasu akwai harufa akwai ismai akwai fi'ila da ma da mun suke to da harafi to ta zan yi inda wannan kalma inda ne tana cikin zawatul ya'i masu yadin karshe sai to wa tasmiyatul asma'i tashifuha wa in radatta ilayka al-fi'la sadatta manhala dukkan kalmar da suke ismi ne mai yadda ita musanna ka iya gane in karshen ta ne ko in karshen ta wani idan ko kalma fi'ili ne jingina fi'ilin zuwa karan kanka ka iya gane shin wannan abin da ke karshen sa ya ulle ko wawun ne zai bayyana gare ka lokacin da kai isnadin sa hadawa sarahu wal hawa wa hudahu mu wa fi alif at-ta'lif fil kulli mayyana wa kayfa darabta ala fa fiha wujuduha wa in damma aw yufa alf ala fa hasil aw yufa ala fa hasil to kaga wannan ababe ne masu wahala sai kawo kamar misali kalmar zaka ma zaka minkum min ahadin adada ko zaka wannan yawon din da take nan asliya ce ko kuma asalin ta yawon ne kalmar da'a ina fata an fahimta kalmar qada kalmar sa'a dukkan su karshen su ga alif ina fata an fahimta kalmar rama dukkan karshen su ga alif nan ko ne alif zani a karshen su ko alif baki to tun da ne ne yanzu ba idan wannan na yadda da zata yayi idan rama ta zama mun sai imala in ce rame haka idan nan na yadda ya unce sai in ce zake haka idan nan na yadda wa ya unce sai in ce da'i haka in ce kabi haka in ce ka'i amma yanzu in gane wannan tun da fi'ili ne in jingina shi zuwa gare ni rama sai in ce ramaitu kada ya nuna wannan wannan wannan alfin asalin sa ne ya unce dan da suka bayyana anan gurin zaka sai in ce zakautu a ta wannan ya unce wannan alfin asalin sa ne take ya unce da nan jingina kana gane kaji kana bazan mata imala da idan nazo da'a sai in ce da'autu kada sai in ce qadaitu sa'a sai in ce sa'aitu shine wa inda dakka ilayka al-fi'la sadaka man hala to in zaka kaga lokacin da ni ni ba ranar wannan kawai zan ba ka da ce dukkan alifin da asalin ta wawun ce ba a mata imala amma duk alifin da yake asalin ta ya unce ita ake imala shine ke hada wa sharahu wal hawa wa hudahum wa fi alif at-ta'lif fil kulli mayyala kaga lafazin hada sai ka ce ne hadaitu iskara sai ka ce ne iskaraitu ina fadan fahimta wal hawa lafazin hawa kaga ismi ne to kai masa tasmiya kamar yadda shi musalla kai kace ne eh hawa hawayani hawayani a cikin sun zata hawayani ma'ana lafazin hawa sun nan asalin yawon dinsa asalin alifin dinsa yawon an gane ko fala ta tabi alhawai fa yadallaka an sabilla hawi alhawi tunda alhawayani ya unta bayyana lokacin da zata wa hudahum wa zata huda أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دمون الهدى إذن شكلة سنتني الهدى يعني كذا أن تبين وفي ألف التأنيث من كل مجالات بس عند ألف التسمية تكي هذا الكتاب